واحلل عقدة من لساني يبقه قولي وبعد كتاب حلية طالب العلم littafi ne na malam bakar bin abdullah abu zaid rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na casa'in da bakwai a darasin da ya gabata mun karanta gaba ta arba'in da tara algaramu bil kutub wato ɗalibin ilimi ya zamanto mayan littafi ma'ana ya zama mai shauƙi da begen littafi ɗaukakar ilimi sananniya ce sabida amfanin ilimi ga mamme ne tsananin bukatuwa zuwa ga ilimi sananniya ce kamar irin yadda jiki ke bukatar numfashi ko ke bukatar iska to haka ɗan adam yake bukatar ilimi tawayar ɗan adam da gazawarsa da kasawarsa tana bayyana ne gwargwadon tawayar iliminsa daɗin ilimi da farin ciki yana samuwa ne gwargwadon yadda ilimin ya samu don haka ne za ka samu ɗaliban ilimi suna kula fuci da tsananin sha'awa ta neman ilimi walgaramu bi jam'il kutubi kuma za ka same su suna matuƙar shauƙi da begen tara littattafai tare da kuma tsitsincewa da wawware waɗanda ya kamata a ce sun mallaka akwai maganganu masu tsawo game da tarihi ko maganganun magabata game da yadda ɗalibi ya kamata ya taskace ilimi ta hanyar mallakar littattafai akwai wani littafi khabarul kitab wanda malam bakar ya addu'a ya ce Allah ya bashi iko ya hore ƙarasa wannan littafi da buga shi to wannan magana ta malam bakar bin abdullah abu zaid mai tsada to a sheik muhammad ibn salih uthaymin rahimahullahu ta'ala ya yi mata sharhi ya ce ya ƙulu yana ce alkutubu littattafai ihtiwa'uha wa jam'uha aidan mimma yanbaghi li ɗalibin ilmi an yahtamma bihi alkutubu littattafai ihtiwa'uha tattare su wa jam'uha da tara su aidan har wa yau mimma yambagi na daga abin da ya dace ya kuma kamata li ɗalibin ilmi ga ɗalibin ilimi an ya tamma bihi da ya damu da shi lalle a samu ɗalibin ilimi ya damu da tara littattafai walakin sai dai in zai fara tara littattafai yabda'u bil aham fal aham yawa ya fara da mafi mahimmanci sannan mai mahimmanci akwai mai mahimmanci akwai mafi mahimmanci kar a zo a kalli maktaba ɗinka ga muhimmai amma ba mafiya mahimmanci a ciki fa idza kana al-insanu qalilan ratibu idan mutum ya zamanto albashinsa ɗan ƙanƙani ne ba wani albashi na ku zo ku gani yake samu ba falaisa min alkhairi to baya daga cikin alheri wala min alhikmati baya daga cikin hikima an yashtari kutuban kathiratan yasiye littattafai masu yawa yulzimu nafsahu bi garamati qimatiha wanda wannan zai lazumta wa kansa biyan bashin kimar su fa inna hadha min su'i tasarruf yulzimu nafsahu bi garamati qimatiha da aka baya daga cikin hikima in mutum ya zamanto samun sa kaɗan ne to sai san yadda zai dinga siyan littafi an gane musamman yanzu da muka shiga cikin duniyar da littafi ya zama abin da ya zama da sai ga ɗan kuɗi kaɗan ya siya ma littafai wayannan masu mujalladan da yawa duk inda kake da dubu goma dubu goma sha kaɗan sai ka kasu yi littafi mai mujalladi ashirin ko mai mujalladi ashirin da wani abu yanzu magana ake in dai littafi ya kai mujalladi goma sai dai ka jinga jin magana dubu ɗari biyu dubu ɗari biyu da hamsin dubu ɗari uku da sauransu duk inda ka taɓa za ka ji wannan kuɗin za ka dinga ji musamman kuma za ga littafan wani ya fi wani tsada kwanan baya mun tambayi silsila da'ifa ta albani aka ce dubu ɗari uku da hamsin silsila da'ifa to kaga littafi ne kwaya ɗaya fa to kaga dole kaga sai an kalli yanayi ga musamman mu a ƙasar mu kaga ga yanayi dama na tattalin arziki ga yanda yake to saboda haka ba za ka fasa siyan littafi ba duk da yanzu kuma ga sauki ana da soft copy in mutum ya samu shamila ya ajiye sai ga ya samu wasu abu na amma dai ajiye hard copy wanda yana da hikima sosai mutum ya zama a cikin maktaba dinsa wanda ya gagaru kundila ma'ana ya fi karfin asiya sai kai downloading ka ajiye shi a cikin ainihin waya tunda yanzu wayoyin duk suna iya tattare maka irin wa'annan littattafai din fa inna hadha min su'i tasarruf wannan yana daga cikin su'u tasarruf ko kuma mutum ya siya din ya kila akari da wannan kuma sai ga wani lokaci bukata ta sa mutum ya zo ya karyar da littafin ya siyar duk zaka daga ganin wani lokaci ɗalibin ilimi sai ga ya taho da littafi ya matsu kuma ya ci ya karyar da shi to kaga su'u tasarruf kenan dama baka kai ka siye shi ba ka yi kundumuskiya gaba ɗaya ka ka ka haɗe kuɗin gaba ɗaya ka siya ka manta da cewa akwai matsala kaza akwai matsala kaza akwai matsala kaza sai ga kuma matsala ta taso mutum kuma dole sai ta bayu zuwa ga ɗauko littafin nan kuma ya karya masa farashi dan a bashi kuɗi ya je ya biya bukata to kaga duk wannan yana daga cikin su'u tasarruf ولذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي أراد أن يزوجه ولم يجد شيئا lam ya amurhu an yaqtarida wa yastadina da haka annabi sallallahu alaihi wasallam bai umarci mutumin nan da yake so ya aure kuma ba shi da abin da zai aure annabi bai umarce shi ya je ciyo bashi da rance dan ya zo ya aure ba wa indana huna fi biladina walhamdulillah to Sheikh Uthaymeen ya ce mu anan kaga can Saudiya kenan inda daraja ilimi take da daraja take da kima a hukumance a zamantakewa ta al'umma sun martaba ilimi sosai za ga hatta mawadata sukan iya bude maktaba ta fi sabilillah maktaba ce iya ganin ka za ga littattafai ne wanda an yi wakafin su an samar da ma'aikata waɗanda suka iya tafiyar da harkar library da sauransu ana biyan su albashi kawai ɗaliban ilimi su shiga ga AC ga abin nan kila ma in kai sa'a har da dan abinci da dan shayi a sha kai nazarin ka ka kwana ka wuni ma kana nazari ba kai da iya sayan littafi amma ga maktaba public library zaka shiga kai karatun ka yanda ya kamata ba tsangwama ba hayaniya ga iska ba zafi ba dauke wuta kai nazarin ka kai research din ka ka fito ga AC an gane ko to sai ga mutum ya samu ya ya tattara abubuwa sosai sai ga mutum za ga yayi kokari sai ga anan sai ga mutum ya samu ilimi mai tarin yawa ba shi da littafan ba shi da kudin siyan sa amma akwai irin wannan ainihin maktaba ta fi sabilillah to ka gani za su hau kawai a jaye to ka gani akwai wannan to ka ga ai munan a goda Allah ma da karatun yake yiwa Allah mala an tattara mana abubuwa da yawa ne an wujijjiga mutane ma ta yadda ma sai ka yi mamaki kuma sai ga mutane ana zuwa kuma ana zama ma ana karatun kuma har ana fuskanta an gane ko amma za ka ga natsuwar gaskiya ba ba samuwa take yadda ya kamata ba kai a matsayinka na malamin kaga kai ma fa in kana so sai fa ka sai sola sai kai wa saboda nazarin baya yiwuwa sai da daddare da daddare kuma ba wuta to ya za yi an gane ko da daddare za ka yi kana so kai nazari kai kaza ba wuta kwata-kwata to kaga sai ga abubuwan sai ga wani lokaci sai ga ana malamai suna kokari gaskiya a yanayin dai da ake situation din da ake ciki din har a iya yin research a fito da wasu ilmomi a zuwa ilmantar da mutane gaskiya wannan saboda yanayin inda akwai mai kyau atmosphere din tana da kyau fiye da haka to kila da abin da malamai za su dinga fitarwa na ilimi da yanda za su dinga yaye dalibai da abin zai fi haka amma a hakan gaskiya juhudul muqil ana da karancin abun amma za ga ana kokari ana ta ana ta yi yace wa inda na huna fi biladina yace mu anan dai a garinmu ji Uthaymin walhamdulillah wala yace mu kan anan alhamdulillah idza lam yumkinuka an tashtari min malika in ma ba baka da ikon siyan littafi da kuɗinka to fa yumkinuka zai iya yiwa an tasta'ira ka je ma ka nemi aro har aro ana bayarwa min ayi maktabatin yace kowace irin maktaba zaka iya zuwa kuma su basu gurbata ba mutum ba za a bashi littafi ya gudu ba an gane ko yanzu ka zo wani yazo yazo yace ka tattara aka ce yace a tara mai yana son a bashi sahihul bukhari ko a bashi fatul bari zai je nazari ai kaga wani ya tafi Allah ya uda ko a gani qur'anan masallaci ma da littafin masallaci mutum ya biyo ya zo ya dauki ya tafi sa ballantana kuma a ce ga aro an gane ku hmm yawo su ma can din ko yawwa to kagan kuma ga kyamarori nan ta ko'ina Allah ya shirye mu eh saniyan na biyu ihris ala kutubil usul shek uthamin ya ce to in zaka fara siyan littafai ka kula ka nuna kwaɗayinka ka kwaɗaitu akan tara littafan usul kar ka tafi furu' usul din zaka fara siya kowace kowane fanni littafan usul din sa zaka fara siya dunal mu'allafatil hadithiya kuma ka kiyaye banda sababbin littafai sababbin bugu wallafar yan kwana kwana kwanan nan li'anna ba'd al mu'allifin domin wasu daga cikin mawallafa hadisan na yanzu laysa indahu al ilm rasikh wani ma ba shi da ilimi mai zurfi kawai shikenan zai zo ya tabbiyo mutane birin kyaduwa kawai ta rubutu mana sai an dauko ga yi kata kata da littafi mala littafi ga ba shi da abun nan walihada dan haka idza qara'ata kitaba ma kataba in ka karanta littafin abin da ya rubuta tajidu annahu satihi za ga gaskiyar magana ilimin nasa sama sama ne bai nuna ba bai yi zurfi ba a cikin karatu qad yanqulu shay'a bi lafzihi wa qad yuharrifuhu wani lokaci sai ga yakan iya ɗauko abu da lafazinsa sai kuma kaga ya canza shi ila ibaratin ɗawila sai ya bi da shi ta wata hanya wadda za ta yi tsawo lakin na hagusa sannan duk za ga hayaniya ce yawanci tafiya da tarkace fa alayka bil ummahat yace ka koma ummahatul kutub manyan littattafai wayanda a ciki duk ake ciro komai alayka bil asl ka koma asali ka kutubis salaf kaman littafan magabata su za ka dinga komawa fa innaha khairun domin littafan magabata su suka fi alkhairi wa abraku su suka fi albarka bi kathirin da tazara mai yawa min kutubil khalaf sama da littafan yan baya an gane ko thalithan na uku ihzar an tadumma maktabatuka الكتب التي ليس فيها خير كي هترى كركا tara littattafan da babu alheri a cikinsu a cikin maktaba a cikin labirarinka la aqulu ba wai ina cewa allati fiha dararun wanda dama akwai cutarwa ba ba su nake ba shi nake nufi ba bal aqulu ina cewa allati laysa fiha khair littafan da dama sharri ne zalla to me zaka yi da shi a maktaba a'a wanda dai babu wani alheri na azo a gani a ciki li'anna al-kutuba Shaq Uthaymeen yace domin littattafai tan kasimu ila thalathati aqsam sun kasu kashi uku khairun akwai wanda alheri ne zalla wa sharrun akwai wanda sharri ne tsurarsa a cikin su wala khairun wala sharrun akwai wanda ba yabo ba fallasa la laka wala alayka kenan ba sharri ba alheri faharis to kai dalibin ilimi kai kwadayi an takuna maktabatuka labararanka ɗakin karatun ka ya zama khaliyatan min alkutubin lati laysa fiha khair wato ya zama ka tsiraita labirarin ka daga littattafan da babu alheri a cikin su aw lati fiha shar ko kuma wanda sharri ne kawai a cikin su hunaka kutubun akwai littattafai yuqalu da ake kiran su innaha kutubu adabin ana ce musu littattafan adabi ne lakinnaha tuqatti'ul waqata sai dai kawai za su cinye ma lokaci ne kawai wa taqatulahu su kashe maka lokaci fi gairi fa'idatin ba tare da wata fa'ida ba hunaka kutubun darra akwai kuma wasu littafan ma cutarwa ne da su zata afkarin muayyana suna kunshe da wasu wani tunanin nika wasu afkar wayanda suke ayyanannu wa manhan da wasu manufofi muayyan ayyanannu ne a cikin su aidan hadhihi haka su ma irin waɗannan la tadkhulu maktabataka sawa'un irin wannan kada su shiga cikin librarianka sawa'un kana zalika fil manhaj aw kana zalika fil aqida sawa'un wannan a abin da ya shafi manhaji ne ko kuma littafan aqida in dai akwai irin wannan suna da wasu afkar na, na, na marasa kyau to kaka shigar da su cikin librarianka wa takhsisu shaykh hadhihi al mas'ala fi eh, fi kutub al mubtada'a arada bihi darb al mathal wato shi malam bakar bin abdullah abu zai da ya taksisi ya ware matsalar da littattafan yan bid'a yana nufin buga misali ne wa illa in ba haka ba fa kullu kutubin tadurru fil aqida duk littattafan da suke da illa suke cutar da mutum a aqida ka kutubil mubtadi'a kaman su littattafan yan bid'a din aw fil manhaj ko suke da illa wajen manhaji ka kutubi sauriya kamar littattafan da aka yi rubuce-rubuce akan juyin juya hali kamar irin littafan nan na Iran wanda Khomeini ya dinga yi na revolution da sauransu shine thauriya hadhihi aidan la tadkhulu maktabat maktabataka wayannan su ma kakka yadda su shiga cikin labiraranka li'annaha darra saboda littafai ne masu cutarwa wa min al-ma'lum sanannan abu ne annal kutuba gidha'ul lirruh littattafai su ne abincin ruhi kadda'am kamar yadda ka san abinci wa sharab da abin sha lil badan shine abincin gan shine abin da ke gina gangar jiki to su kuma littattafai su suke gina ruhi fa idza taghazzaita bi mithli hadhihi al-kutub to in ka zuba irin wayannan rubabbun littafan alaburaran ka sai kuma ka cika cikin ka ka ci kai kalaci da su sara alayka dararun azimun to wata cuta mai girma za ta zama ta kama ka wattajahata tijahan akhar sai kaga kuma ka nausa cikin daji ka kuma kama wata tashar daban ma kilafa ma yan bage li dalibul ilm sabanin irin hanyar da ya kamata dalibin ilimi ya zama to ya bi da haka sai kai kula kenan shi sa kana da malami ma ka dinga tuntuba san Allah ya sa kana da dan kudi ko ka samu wata kudi ko ka samu wani bawon Allah da yace yana son zai yi wakafi na siyar littafai yana so ya siya wa dalibin ilimi zai siya maka littafai to sai ka samu malamin ka ya rubuta ma littafan da kake ganin ake ganin ba su da matsala dan ka siye su ka zuba a cikin maktaba ɗinka amma labudda min min al-maktaba dalibin ilimi dole ya zama yana da maktaba gwargwadon iya karfin sa insha Allah ta'ala sai mu tashi mu maktabatik ya kuma zaka tsara maktaba din shine zamu ji a gaba ta 50 insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi kotun tuban harshe Allah ya gafarta mana fa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum wa rahmatullah